أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هاجي إلى يوم الدين حق قدره ومقدار العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أئني على التيام والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء أعني أرسل والبرهاء حبيب إلهي ملجأ الكرماء رسول أتانا بالملاهم هاديا وبات الورى والنور فيه مهبط أعني أرسل والبرهاء حبيب إلهي ملجأ ببدر الكرماء أراهم إبرة وأبادهم وسلهم عن الأحزان حين تهزموا أعني أرسل والبرهاء حبيب إلهي ملجأ وقد الكرماء كان للبدها الهرام أرمرما وقد زاد سهر حيث من أسر ترقب أعني على السلام والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء ويوم هنين فرق الجيش وحده أنا النبي قال المصطفى وهو مغرب أعني على السلام والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء قال سفيان مئات ناقة وصفان حتى سار ممن تقربوا أعني على السلام والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء ومالك والعباس أبرأ منهم وألقى الجنيد أتاهم فقربوا وإني على السعيان والبراء عجيب إلهي ملجأ وكل الكرماء له مالك بن حرب وإنما يغيرني من حاسوس المحبب وإني على السعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم دعاء تقربوا عيني على الشعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة دعاء نفس الأحيل وحسبوا عيني على الشعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه ويسوه علي والجاهل تذهبه أعني على الشهيات والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه وما لي إلا مذهب الأنس مذهبه أعني على الشهيات والبرهان حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه تبشر خير الخلق مني وتدرب أعني على الدهيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه تغرق لأصحاب العدايا وتجلب أعني على الدعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه صلاة الله ثم سلامه إذا اجتمع الوجاه وهذا وأقرب أعني على الدعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة كانت في بل هو أدعو إني على السعيان والبراء حبيب إلهي ملجأ الكرماء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا من الحج بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa kafirai babban istina a ranar yakin bada yanda mutanen makka Abu Jahal na kan gaba suka fito suna cewa sai mun je bayan da abu sufyan na aikowa abu jahal ya aikowa mutanen maka cewa kun ga ayarin ku sun tsira ba dalilin ku ce za ku ci gaba da zuwa don a yi wani fada kun fito ne daman don ku kare ayarin ku to mun mun tsira ku koma gida sai abu jahal ya ce ina ai ba za mu koma ba ai sai mun je bada in ya so mu tsaya mu liyafa mu yanka raguma a shagiya a ci nama larabawa su samu labarin mu kowa ma wanda ma da baya shayin mu ya shiga shayin mu sai ga shi ya je an kashe shi an jaga wasa an jefa a cikin rijiya kaga an nuna musu babban istina wanda ya tafi yana takama ana koma yana a'a sannan shaidan yana zuga shi yana cewa haba waye samari da ku baka gani irin shirin da kai wani zai na lahu shaidanu a malam fa kana la gani bar kuma yawan minan nasu ne jaru lakum amma ana zuwa ga kafirai ga musulmi shaidan sai ya ja baya abu jahal yana cewa da shi a kamar tsoman kai da muke tare da kai jawa kai abin ya fi karfi na fala ma tara alo ya ta ni na kasa ala aiki bai wa kala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni ahakullah wallahu shadidul iza musamman an al-ahzali ka tambaye su daga tattar muka Qurayshawa da Faru da Hadish wanda suka taru suka zo a shekara ta hudu daga hijira da niyyar cewa gaba ɗaya sai sun shafe Madina ya zama ma ba a san ma wani abu Madina ba sai dai a faɗa a tarihi kawai yana ta zabu yayin da suka haɗu suka yi rundunar dan yakar musulmi dan yakar mutan Madina wa karka da lil bada da harabi arabran wanda su ma dai annan haka Allah ya jira da su ba su wata nasara ba wa daga Allah wanda zai kafaru bi gaibihim lare na ruhana bayan da sun tada hankali an tada hankalin musulmi kwarai ya rinna musu ruri bata la alaikum izakum nuru arsalna alaikum fa arsalna alaikum rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah ma ta'amuru rasula izza'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa in zagat labtahu wa balagat qulubul hanajir وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا an shiga matuƙar tsoro amma dai a ƙarshe ina wanda ta lafi da ta faru da gajin lai na buhar wanda ƙara yi zartana rabi a rana hakika manzo Allah ya ga babban rana na shiga mace da filin makka wanda yake mai alfarma wa kallar sahar a ranar buɗin makka saharu shine abu sufyan ya yi laushi haisuwal usrutaru inda zakoki suke ba da tsoro suke ruri wani wa ne farakar jeshuwa farakar jeshuwa da ranar yakin hunayen wato a shekara ta takwas daga hijira a watan shawwal shekara ta takwas daga hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya watsar na kafirai shi kadai lokacin da musulmi duk suka gudu daga wajen manzon Allah sai yan kaɗan wanda da su wuce yatsun hannu biyu ba duka tsaya tare da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo shi yana ɗauki wajen abokan gaba yana cewa anan nabiyyu la kazu annabi abdul muttalib ana annabi kalar mustafa Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni annabin Allah ne ba magana ce ta wasa ba shi yasa ba wani kafiri da zan shayi wa huwa bugur rabu alhali yana abun fusatarwa ja bayan da sahabbai suka yi wato ya fusata manzo sallallahu alaihi wasallam abinda ya jawo suka ja bayan saboda sun zo suna cewa suna cika baki cewa yukun ne dan yawa ne ake nasara a yaki ai yau ba wanda isa ya nasara a kan shi ne wato laƙada sadakun lahu fi mawaɗina kasiratin wa yau mahunaini ne za a jabar kun kasararkun falan tukuli an kunshe a aka nuna safai cewa taimakon su fa da Allah ne ba wai da ba dan yawan su ba shi yasa kan su ce za su dogara da yawa falan tukuli an kunshe wa laƙada alakun lahu fi mara wata su ba lafi budurin su ma'azin lafiya ta wala rasulihi wa alalu fada a basu biyana a wannan yaki na hunenu an samu ganima da zaga baki dai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yakin da aka samu ganima kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba a basu biyana ya ta nakati taguwa haddari wa safwan aka dan safwanu wanda da an ce ba a kashe shi amma ya zo musulunta aka karbo musulunta aka kuma jawo hankalinsa ga addini hatta sare mai mata karamu har ya zama yana daga wanda aka kusata su wa mali haka nan mali shi ma an bashi raƙuma ɗari wal abbasu haka nan abbasu abbasu da wuta shi ma an bashi a ƙwararru minhum haka nan aka ra'u ibn hadith shi ma yana cikin su wanda shi ma an bashi wato haka din wa alqamatu haka nan alqamatu hidu ada ku wa'annan an ba su kyauta an ba su alherin da ba su taba sa za a ba su ba ba su taba sa ran za a ba su ba fa kore wannan yasa aka kusata su da yawa wasu alheri ne ke jan hankalin su wani kuma karfin siyasa da karfin siya ne da alherin da za a yi masa in ba karfi ya gani ba ba zai ba da kai ba wani kuma da alherin da karfin duk ba zai ja hankalinsa ba saboda Allah bai nufi shiryarsa ba shi yasa ba wata hanya da za a ba shirin da shi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wa kullu lahu malun nahari kowanne a cikin su an ba a abinda aka ba Abu Sufyan ibn Harb wanda ma yuka yuro ni man hazzuhu zal muhabbam ni inji shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wanda rabansa yake wannan abin so na Allah to shi ne yake sa ni in ci shi ni duk abin da aka ɗauka na duniya aka bayar ga wani to wannan baya sa in ci shi baya sa in damu amma wanda nake kishi da shi shi ne wanda manzan Allah ya zamo nasa ni in manzan Allah bai zamo nawa ba to mene kenan ni in manzan Allah bai zamo nawa ba to mene kenan kamar mutan Madina da aka kyautar nan aka kyautar nan wasu a cikin su sai ya zama zuciyarsu ba ta ji daɗi ba ke cewa a mu ne muka yi wahala har musulunci ya kai inda ya kai amma ga shi an samu ganima ta gani a faɗa amma ga wa'yansu can wanda jirgin nan suka musulunta amma an ɗiba an ba su zala tara su yake cewa wannan magana wata irin magana ta ce gaskiya ne mun faɗa rasulullah ta ce haba me zai ta muku hankali akan dan wani abu na duniya da na ɗauka na ba wasu can ina jan hankalinsu ko kuma na bakku gare ni za kowa zai koma da alheri na duniya amma ku za ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidan da jiwo in ai da mutane sun bi wata hanya ko kuka bi wata hanya da inda kuka yi nan zan yi ni inda kuka yi nan zan yi ko ne nawa ko ne nawa sai suka fashe da kuka alai salatu la su alai salatu la su salamu alai salatu la su salamu salatu wa taslimu salati da taslimi da ya aka dan rabu dai take nake ibada zuwa ga Allah ni ba fa ibada nake ga Allah yawaita salati da taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu la su salamu alaihi salatu la su salamu salatan salati biha nafsul ubayd tuwazzam albarkatin salatin nan za a gyara zuciyar wannan dan ba yana nufin kansa alaihi salatu la su salamu alaihi salatu la su salamu huwa suku ali albarkatin salatin nan zuciya ta ta komo gare gare ta karkata walga ya yi wutar sa bugu wani ruhai tafi daga zuciyata alai salatu la su masalamu salatu la su masalamu sabata gare shi fa mali illa man sabal hu bi zafar ni ba ni da wani tsari in ba tsarin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni tsari na soyayya kawai ga manzon Allah alai salatu la su masalamu salatu la su masalamu sabata gare shi tuba shura khairal halqi minni salatu nan da salamun nan sai albishi ga fiyan halitta daga gare ni wa tudure ta sa shi farin ciki munna da ni عليه الصلاة والسلام صلاة الله والسلام ثبتك من زوج صلى الله عليه وسلم أن تسوق لا تابل أداء wannan salati da salami su koro baya baya ga dukkan jama'a ta wata tilibu ta jawo baya baya gare su alai salatu la su salamu salatu la su salamu tabbata gare shi idan jama'al muddahu wakacin da dukkan masu yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu a haza rabauta wa ajalibu ringaye a kansu alai ma al'alik kira misali salati da taslimi tabbata gare shi tare da Allah yana fi girma da sabansa salatu salati ka alkantili wanda yake kamar mafi kamshin turare bal huwa alim bari salatin ya zamo ya fi kamshi ma fiye da mafi kamshin turare to alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima